أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم اللهم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحال العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قرأ جدد قدير الله سبحانه وتعالى dida da mu wannan rana ta laraba domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na sufatu salatun nabi sallallahu alaihi wasallam littafin babban malami al'allama a sheik muhammad bin salar usamin rahimahullahu ta'ala wanda muke karanta shi cikin wannan masallaci namu na usman bin affan da ke unguwar hamadu kafi bypass a fadar jihar gombe yau laraba ta yi daidai da 28 kenan ko ga watan shawwal hijira na da shekara 1442 daidai da 8 ga watan 6 miladiya 2021 barkanmu da sake kasance cikin wannan masallaci domin ci gaba da wannan darasi kamar yadda muka saba idan ba manta ba a wancan mako mali na mana magana game da hukumu tariku sala haka ne ku hukuncin tariku sala wanda ya ci tariku sala an kassama shi gida biyu akwai wanda yake jayayya ma da wajibcin sallar to shi wannan malamai sun ce kadari ya fita daga musulunci akwai kuma wanda iya sakaci da sallah amma ya san sallah wajibi ce a kan shi amma kuma iya cikin masu sakaci da yin wata da ƙin yin wata shi malamai sun rabu biyu wajen hukuncinsa a cikin hukunce-hukunce na farko a tariku sala wanda ya san sallah wajibi ce amma baya yi kamar yadda shari'a ta bashi umarni to a wannan gaba maliki mana magana kuma har yanzu muna kan wannan gaba din ba mu sauka da kanta ba wannan kuma shine darasin mu na goma sha biyu kenan a wannan littafi insha Allah muna karanta ayan cikin suratul baqara inda maliki buga mana wani misali game da sabon Allah baya fidda mutum daga musulunci matuƙar bai halatta sabon ba duk girman sabon da mutum yake yi to ba zai fidda shi daga cikin musulunci ba matuƙar bai halatta ba amma idan ya halatta wannan sabo to ya fita daga cikin da'irar musulunci shafi na talatin daidai a shi wannan littafi insha Allah ayan bakara da muke magana a kanta za mu sake dawowa kanta ɗin dai bi gaba insha Allah Allah ta'ala ke cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla al hurr bil hurr wal abd bil abd wal untha bil unsa faman ufiya lahu min aki shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa da'un ilayhi bi ihsan ذلك تكفيف من ربكم ورحمة فمن اهتدى بعد ذلك فله عذاب أليم الله ke cewa ya kuma su imani an wajabtar gare ku kisasi fil qatla isasi cikin kisa isasi kuma shine shari'a ta yi ma abin da ka yi wa wani mutum wani aika-aika ta hanyar ganganci to shari'a ita ma sai ta yi ma irin abin da kai wa wancan wani ne kisasi a wani gumma Allah iya ce kisasi ma shine rayuwa wala kun fil kisasi haya da za a dinga kisasi a kotuna to da rayuwar ta fi daɗi da an samu nutsuwa an samu full security amma rashin kisasi to shi ne ke jifa mutane a cikin dabalbalan rayuwa mutum zai yi aika aika amma ba za a hukunta shi ba iya da wani babba zai je yi magana a fidda shi kawai daga an kwana biyu je sake wata aika aikan haka ake ta fama ko mutum ya san abu mai kisa ne ya amfani da shi ya kashe wani amma ba za a hukunta shi ba ko mutum yi wani hadari na ganganci wanda ganganci ne sai wannan hadarin amma ba za a hukunta shi ba saboda ka duk al'umma da ba isa sai a cikin ta rayuwar su za ta zama to rayuwa ce mara daɗi rayuwar mai karfi kawai shine zai dinga abin da ya ga dama kawai amma talaka da mai rauni kullum suna ƙasa an danne su to Allah ya ce ya wajabtar muku da kisasi a cikin kisa sai Allah ke ce alhurru bil hurri alhurru da idan ya kashe da shi ma shari'a ta kashe shi wal abdu bil abd shi ma bawa idan ya kashe bawa shari'a ta kashe shi wal unsa bil unsa ita ma mace idan ta kashe yar uwarta mace shari'a ta kashe ta faman ufiya lahu min akihi shay'un wannan da ufiya lahu min akihi ya samu wata afuwa daga ɗan uwansa wannan shine gabar da maliki mana magana a kanta shi wanda ya samu afuwar to shine wanda ya kisan kan min akihi ai min sha'ani dan mi akihi a cikin lamarin jinin ɗan uwansa da ya zuba yaren alkur'ani ya ce wancan wanda ya kisa to ɗan uwan wanda ya kashe ne kisa kuma iya cikin manya-manyan zunubai wanda suke sabbaba wa mutum shiga wuta a wa'ansu lokuta to kun ga ashe dalilin da yasa aka ce ɗan uwansa ya samu abuwa daga jinin ɗan uwansa to shi wanda ya kisan kan bai halatta wannan kisan kan ba ya san zunubi ne yi wannan shine gabar da maliki so ku fahimta daga cikin kaba'irai mafiya girma akwai qatlun nafs kisan kai amma duk girman laifin kisan kai matukar mai kisan kan bai halartar da shi ba bai fita shi daga musulunci ba balantana kuma zunubin da yi kasa da kisan kai wajen girma ina fata ana ganewa to saboda haka mu dinga sawa ba bakunan mu linzami game da yawan kafarta mutane akan zunubi ba daidai ba ne sai ya yi shi ya je ya haye kai kuma ya barka a cikin tabo tunda irin wannan ta faru lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na faɗi wannan na sha maimaita wani bawan Allah iya cikin masu aikata zunubi iya ta aikata sabo a mai hukunci aikata zunubi sabo a masa hukunci wani masu irin tsotso baki ne ce ka ai wannan wannan Allah ma ba zai mai gafara ba domin yayi an mai hukunci ya sake ya sake a masa a take Allah ya saukar da wahayi ya turo mala'ika ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi shi mai wannan aikin laifin a mai albishir Allah ya gafarta masa duk abin da na baya Allah ya yi masa shi kuma wannan da ya ce Allah ba zai gafartawa ne ba shi kuma Allah ta'ala ya rushe aikinsa kun ga abin da yake faruwa ke a yanzu wani a zaune ya sha inuwa kawai sai yawa mutum hukunci da kafiri ne shi ko dan wuta ne idan aka ce ina dalili ya yi furubin magana sa ba zai iya yi ba kawai ya ga ya aikata sabo ko ya tsane shi ko sun akwai babbancin ra'ayi game da shi shikenan sai ya je ba shi a wuta ko ya ci shi ba musulmi bane ita kalmar kafirci in ta fita daga bakinka to ba ta faduwa ƙasa banza idan wanda ka jefa da ita ba kafirin bane to za ta yi ba ta dawo kanka an gane idan kuma ta dace cewa kafirin ne shike nan su ka kasa dama kafiri ne amma matukar shi wancan da kaje ba da kalmar ba kafiri to za ta yi rubas ta dawo kanka kuma sai ka san kuma yadda za ka yi da ita saboda haka Allah ta'ala ke cewa wanda ya samu afuwa daga cikin sha'anin jinin dan uwansa to fattiba'un bil ma'ruf to wannan afuwar da aka yi man sai a bibi da take kyautatawa kar afuwar kuma ta sa a cutar da shi kai ba kai bane maka ma afuwa dan ka kai a'a in dai an yi afuwar to shikenan afuwar sai ta zama jami'in afuwar ta zama mai kyau kar a tada ma magana kawai a ci gaba da rayuwa tun da an riga an yafi yi ne fasabarun jamil ko fasfahi safhal jamil ana so kau da kai da haƙuri zama mai kyau me haƙuri mai kyau ai asabar bila ita haƙuri ba tare da ƙorafi ko mita ba kamun laifi eh na haƙura na yafi to shi kenan magana ta wuce shi yasa ƴaƴan annabi yusuf alaihi salam afwan ƴaƴan annabi yaqub alaihi salam ƴan uwan annabi yusuf alaihi salam bayan abubuwa sun faru da shi mahaifinsu ransa ya ɓaci ya samu damuwa amma dai ƙarshe ne ce fa sabarun jami'i wallahu almusta'anu ala ma tasifun ai fa amri sabarun jami'i al'amari na game da kotu hakuri ne mai kyau shine as-sabr bila itab hakuri ba tare da korafi ko mita ba irin sabanin abin da muke yanzu kenan wani kun samu sabani ne ko ya malami ka ce na yafi shi kenan magana ta wuce amma ƙarya kake nan gaba kaɗan sai ka tare da magana ba kai bane kaza kaza kaza ba kai bane kaza kaza ai ba bani ne ma afuwa ba duk irin abin da ke faruwa kenan wannan kuma bai zama hakuri mai kyau ba ma'aikin Allah na cewa as-sabru inda sadimatul ula in ka ce kai hakuri to kar a sake jin wata magana akan abu ya wuce kawai magana ta kare to wannan shine hakuri mai kyau kuma shine duk irin abin da Allah ya ce zai biyawa masu hakuri da irin waɗancan yake ba masu haƙuri da mita ba ba masu haƙuri da korafi ba ana gane da kyau ko haƙurin da in kayi ya tafi abin ka riga ka manta da shi daga bakin ka dai ba za a sake jin wannan maganar ba to irin waɗannan su ne dukkan wata garaɓasa dukkan wani romo da ake biya masu haƙuri to da irin su Allah yake magana amma ba masu haƙuri masu mita ko korafi ba an fahimci wannan fattibawan bil ma'ruf wa da'un ilayhi bi ihsan shi kuma abinda aka yanka masa diya ya bayar da shi bisa kyautatawa kara ce da kisa ne za a yi masa amma yanzu da amai afuwa ya biya diya ko da diya zai biya yanzu an rage kudin araba biyu ka biya rabi to shi ma yi kokari cikin kyautata ya biya sakin su ku da kuka yafe ba korafi ba mita ba cutarwa kai da aka yi wa afuwa kai kokarin ka ida haƙƙin da aka dora ma kanka an gane da kyau ko yawa maliki cewa wal qisasu yusbitu fil qatl al amt shi qisasi shari'a tana tabbatar da wajen kisan gangaji ne qatlul amt amma qatlul kaba ba a qisasi a shi sai dai a dora wa mutum diya ya biya ko a yafi masa amma kisa na ganganci to a shi yake qisasi an fahimci wannan idan kisa na kuskure ne ba a cewa za a kashe mutum hukuncin kisa bai haukan shi ba tunda ya yi kisan ne ba da niyya ba ba da ganganci ba ya yi amfani da wani abin da a zahiri ba ya kisa ya yi amfani da shi kuma sai ya zo daidai da ajalin wannan mutum sai ya mutu shikenan ba za a kashe shi ba hukuncinsa ɗayan biyu ne a shari'ar musulunci in yan uwan suka ce ba su yadda ba zai biya diya dole in kuma suka ce a sun mai afuwa sun yafi shikenan afuwa ta tabbata amma zai azumi an gane ko ko an yi ma afuwa ko ba a yi ma afuwa ba to azumin nan guda sittin sai mutum ya yi shi matukar ya yi kisan kai ko da da kuskure ne ba da ganganci ba ne ko mutum goma ne lokaci ɗaya ka kashe su da kuskure to kowane sai ka mai azumin sa sittin ko mutum goma ne saɓanin wa'ansu da suka ɗauka idan direba ya je ya jefa mutane a rami ya kashe su shikenan wai azumi azumi na kafara ɗaya zai ba haka bane kowanne rai mustaqillun bi nafsihi iya tsaye da kafarsa sai kai mai azamansa wannan kuma haƙƙi ne na Allah mahalicci da ya halicci ran ita kuma diya ko afuwa haƙƙi na magadan mamacin an fahimci wannan Allah ne ya ma rai ya ma baiwa da rai ya baka amma kuma sai ya haramta maka kashe kanka da ganganci shi ma Allah iya da haƙƙi a rayuwarka ai haƙƙin Allah a rayuwarka ya hana ka jefa kanka cikin halaka da gangan kuma ya ɗora wa duk wanda ya sanadiyar salwantar da rayuwar mutum to haƙƙi ne na Allah sai kai azumin nan domin ka kashe masa rai sanadiyar ka wani ransa ya tafi wani halittarsa ya tafi ina fata fahimci wannan sai ma ne ce shi kisasi ana yin sa fil qatlil amdi a cikin kisa na ainihin ganganci shine qatlul amdi akwai qatlul amdi akwai qatlul kaba akwai shubhul shubhu amdi akwai kisan da yi kama da ganganci akwai kisa kada na ganganci ne kuma akwai kisa na kuskure duka wannan suna cikin abin da malamai suke dinga bayani musamman malaman shari'a suna ta jaddada bayani a kansu wanda ya kamata mu dinga rufe bakunan mu game da wannan abin da baka sani baka yi shiru amma abin da ya shafi kisasi ko hukunci na shari'a ko abin da ya shafi kisan kai matukar kai baka san hukuncin baka yi shiru idan kana yawan magana ka abin zaka jefa kanka cikin hadari wannan shine abin da malamai suke faɗa wallahu a'lam a wa ma haza yaqulu azza wa jalla bayan wannan Allah mai girma da bawa yake cewa faman ufiya lahu min akihi faman ufiya wannan da aka yi masa afwa min akihi ai min sha'ani da me akai daga cikin al'amarin jinin dan uwansa da ya kashe idan haza haza alqatil almutaammid misali wannan da ake magana kansa wanda ya kisan ganganci ne ba kisan ma ba na kuskure ba na ganganci amma lam yakhruj min al-islam amma bai fita daga musulunci ba kuna gane abin da malam ke faɗa kisan kai ya kisan kan ma kuma na ganganci amma bai fitar daga da'irar musulunci ba domin bai halatta kisan kan ba amma da ya ce kisan kai halal ne ko da bai yi kisan kan ba to ya fita daga musulunci abu kaza halal ne kuma Allah ya haramta ko da bai aikata shi ba to ya fita daga musulunci amma duk girman aikin sabo matukar baka halatta shi ba to kana nan a musulmi amma mai sabo an fahimci nan li'annahu aqulil maqtul sai maliki ta domin shi dan uwa ne ga wanda ya kashe wallahu azza wa jalla bi qawlihi Allah ta'ala yana yi wa mutane magana da fadin su da yake cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisas ya kuma su imani Allah ya wajabtar muku da qisasi shine duk wanda ya kashe kai na ganganci shi ma aka hiji kawai wanda ya sariya wani hannu da gangan a sare masa wanda ya zubarwa da wani ido da annan nafsa bin nafs wal ayna bil ayn والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص Allah duka wanda ya ce ai kisasi an nafsu bin nafs rai da rai wanda ya kashe kai a rai da gangan aka yi shi wal ayn bil ayn wanda ya zubarwa da mutum ido da gangan a zubar masa da ido shi ba wal udhun bil udhun wanda ya cire wani kunne a cire masa wal anf bil anf al anf shine hanci wanda ya cire wani hanci a cire masa wal uzna bil uzn kulli da kulli shi ma wal jiruha qisas amma raunuka kuma sai yayi qisas idan ka fanka ma wani rauni ba za a ce shi ma ya rama ba a sai yayi qisas domin akwai yiwuwar za a yi fiye da wanda kai idan adda ya sa ya sare mutum to kai ba za a ce kotu ta samu wani ya sa adda shi ma ya sare shi ba a wato shirya musulunci tana da hankali a gane ko tana da hankali amma in har ya yi abin da za a iya yin kwatankwacinsa la na kaso la ziyada ta wasu a yi masa ya sare a wani hannu ai za a iya sare hannu ai ba tare da an ƙara ba ya sare masa hannu ya cire a wani kunne ai za a iya cire kunne ba tare da an ƙara ba ya cire masa kunne kawai ya zubar da wani ido ai za a iya zubar da ido ba tare da an ƙara ba sai ma ya zubar masa da ido amma rauni da wahala a yi rauni kai da kai da wahala wane ya sari mutum ya masa rauni a ce to shi ma ai mai rauni daidai da abin da ya da wahala domin ka'idar la tarra wala dira musulunci ba cuta ba cutarwa in har abin ba zai zama to an kisasin sa ba to sai Allah ya ce kuma sai ai diya idan ka sari mutum saran da ka masa ko raunin da kai masa zai hana shi fita neman abinci to sai a yi lissafa duk irin ɗawainiyarsa da ta iyalinsa ya ga ɗauka da ɗawainiyar maganinsa da abin da zai warka da shi ga ɗauka da wani manasabatun umur da suke shigowa idan ka masa rauni daidai lokacin sallar layya kuma sa yake yankawa wani zai zo mai sa a shari'ar musulunci ya yanka me yasa ka masa rauni da gangan idan ka masa rauni munasabat na azumi iyayewa yayansa ɗincin sallah ayiwaye to sai kai musu tunda ka hana shi fita dalilin ka baya fita da Allah da ana wannan za a samu irin gangancin da ake samu a yanzu ba za a samu ba amma rashin aiwatar da wannan to shi yasa rayuwar ta zama ta lalace ba ta da mutum ya ji yi wa wani ta'adi da gangan amma kuma shi ke sai ya kyale ya tafi shi ba abin da za a yi masa wani a kashe shi wani a masa rauni wani a mai dameji wani a kakkarya shi shi kenan kuma ya yi banza ya yi tafiyarsa yasa rayuwa ta zama tamkar rayuwar dabbobi muke mutum mai hankali wani ma ya yi ilimi amma a yanzu idan an sa doka ta fitilar hanya ta tsaye da kai traffic light duk da haka gwamnati ta kawo 'yan sanda masu kula da layi amma duk da haka sai 'yan sandan su riƙe gora ko sanda sannan wani zai tsaya kuma haka ake yi ba ne duk da iya ganin su ba ga danja ta tsaye da shi amma ba shi da hankali ba zai tsaya ba zai wuce wucewar za ta sababar ya je bigi wani ya karya shi ko ya kashe shi amma duk da ya san abin zai faru ga traffic layin ta tsaye da shi ga dan sandan layin iya gani ya aka masa jajayen riguna ma dan ka gansa daga nesa amma duk da haka ya san ɗau gora ko sanda sana mutum zai tsaya dan Allah da dabba da wannan mai bambancin sa mai bambancin sa da Allah ita ma dabba ita sanda ake kiwon ta ai ko ba haka bane in ta je za ta fada ga gonan wani ko za a sa sanda a kore ta to shi ma ya zama dabbar ai wani ma kuma tsayawa duk da iya ganin sanda sai an jefa da sanda sana haka ake yi a irin wannan rayuwar muke cikin da ba in ka bincika shi wannan wanda ya wannan ba mamaki ya taɓa yin makaranta ba mamaki iya da mata ba mamaki iya da yaya ba mamaki shugaba ne a wani gun a maki wani aikin ginanci ta ya za a yi jagorancin sai kyau ba zai yi ba saboda ka babban abin da ya lalata mu to the extent wallahi shine rashin bin doka in dai aka ce yau ƙasa ko gari ba a bin doka to wallahi tallahi ba mai zama lafiya ba wanda zai zauna lafiya haka za a dinga rayuwar babu daɗi ga ƙasashe na wanda ba su kai ba nan irin su Nijar irin su Togo irin su Benin wallahi ko a jeji fitar layi ta tsaye da kai ba kuwa sai ka tsaya domin sun riga sun tarbiyyantu da doka ne kawai idan akwai akwai road block ko da ba ma'aikatan sai ka tsaya haka doka ta nuna to amma a yanzu ba kana ganin abubuwan amma suna tafiya irin rampantili irin abun da mutane sawa ga dama ka suke kawai yasa rayuwar kwata-kwata ba ta da daɗi a wannan ƙasar wanda yake da ƙarfi wanda yake da gwada fasa wanda yake da wani ubangida sai ya cika ransa ba babba kai abin da ya ga dama ya san za a jafin da shi to maliki cewa a Allah ta'ala yana yi wa mutane magana cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisas wa huwa aqul lahu ma annahu qatalahu sai Allah ya kitabi cewa dan uwansa ne bayan shi ne fiye shi ba amma Allah ya ce dan uwansa ne domin kisan bai halartar da kisan ba idan al'ukuwa fi dini la tantafi bil ma'as sai malam usmi ne ya rufe maganar ma da cewa ita yan uwantaka addinin musulunci ba a rasa ta kwata-kwata don saban Allah saban Allah ba zai hana a ce wani dan uwanka musulmi ba ne duk saban Allah ne yake idan ya halatta saban Allah shine ya fita daga cikin da'irar addinin musulunci ba dan uwanka ba ne amma iya sabo amma ya san saban Allah yake yi bai halartar da abin ba to iyalan je cikin da'irar dan uwanka ne bata daga cikin layin yan uwanka musulmai ba misalun aka malice wani musali na biyu qital al mu'min la yaqihi ma'siya wa fisq wa kufr mutum kawai ya kashe dan uwansa haka kawai ka kashe dan uwanka musulmi ko mumini to ma'asiya saban Allah ne wa fisqun fasikanci ne wa kufrun ma kafirci ne amma lakinnahu la yukhruju min al millah amma duk da wannan shi wancan wanda yake san kan bai fita daga cikin da'irar musulunci ba liqaulihi ta'ala domin Allah ta'ala a wata ayin yana cewa wa in ta'ifatani min almu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafiya ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin sai ce innamal mu'minuna akwah fa aslihu bain akwaykum واتقوا الله لعلكم ترحمون الله كتوا وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا إذن أنساموا وأنسوا متاني قدابيو كو توقع كو طائفة جمعوا كو قنجيوي قدابيو سنة الجمع sai Allah ya ce fa aslihu bainahuma ko wanda rigimar ba ta ritsa da ku ba haƙƙin da shari'a ta ɗora muku ku yi musu sulhu tsakanin can bangaren da can bangaren ana rigima ana daru to ku da abin da ya ritsa da kuma ku je ku yi sulhu ku kira wasu a zauna me ya hada ku ne me ya kaza da kaza da kaza sai ka ji kuma rigimar ma ba maki dan wani kankanin abu ne sa rigima domin shi dan ya zuba wa abun wuta ya sa abin ya rikide kuma har ma a yi kisan kai akan wani rigima to idan dan wani abu ne dan kankani to sai wani ya ce to shi ya biya abu shi kenan zauna lafiya kai kai hakuri in dai abu kaza ne ni dan baka shi kenan zauna lafiya to Allah iya san irin wannan sulhu ita kalmar kitala qur'ani tana zuwa da ma'ana guda uku ne tana zuwa da ma'anar yaki القتال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله يكون يأكيس القتال يأكي أتن القتل تنازوا دا معنى كسا دين أكشي متو وقتل داود جالوت داود يأكشي جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه ما يشاء كما القتل تنازوا دا معنى رجمة فرح kamar nan wa in da'ifatani min almu'minina qatatalu wanda suke rigima suke fada da junansu to sai Allah ce ku sulhunta su an gane ko sai ka ga kalmar qatl a wani a wani sentence ta shigo idan ayoyin suna magana akan yaƙi to yaƙi idan kuma ana magana kan hukunci ne kisa to kisan kai ne idan ana magana kan sulhu to ta zo a maganar rigima ko ba fa aslihu bainahuma Allah ya ce ku sulhunta su wadancan masu rigima fa'in ba gaɗin idahuma alal ukura idan ɗaya daga cikin ƙungiyoyin bagat ai bagat ta yi ɗagawa a kan uwarta don ta fi ta ƙarfi ko ta fi ta dangi ko ta fi ta ‘yan uwa an zo ta ƙi gaskiya ta ƙi nema ta zalunce ta don wani abu ta ƙi yadda a yi sulhun don ya ga zai zalunce ya ga ya fi ƙarfin shi to sai Allah ce faqatilul lati tabghi to sai ku taru ku yaƙi waccan wanda ta ƙi a yi sulhu ɗin ku haɗu ku yaƙe ta sai ta dawo ta bi hanya dan dole hatta tafiya ila amrila hatta tarjiya ila amrila har sai ta dawo ta bi umarnin Allah wajen sulhu ana ganewa fa in fa'at ai fa in raja'at idan ta dawo shikenan fa aslihu bainahuma bil adl sai a zauna kuma a yi sulhu da adalci Allah ya ce wa aqsidu ku zamto masu yin adalci al-qisdu shine al-adl inna allaha yuhibbul muqsitin Allah iya san masu adalci sai Allah ya ce innamal mu'minuna ikhwa duk da suna rigiman can ba yan uwan juna ne ba ko ba haka bane duk da su suke rigima suke daru an mun sulo an yi waye to sai Allah ya kira su da yan uwa ne ba ba su fita daga da'irar yan uwa ba fa aslihu baina akwaikum sai Allah ya ce ku sulhunta tsakanin yan uwanku hujurat aya ta tara zuwa ta goma المؤمنون مع أنهم اقتتلوا اكوة mu'minai bayan suna daru suna fada suna rigima amma duk zaka yan uwa ne wa ta'ifatu thalitha allati aslahat baina al-muqtatalayn ikwatun lahu ita ma waccan tawagar ta uku wanda ita ba ta cikin masu rigima wanda ta kawo sulhu tsakanin masu rigima guda biyu ita ma yar uwarsu ce wa lihaza kala innamal mu'minuna ikwatun sai Allah ya ce da masu rigimar su biyun da mai sulhu wanda ba rigimar yake ba duk yan uwa ne yasa aka wawul jama'a kuma jami'i a larabci daga uku yake farawa fa aslihu baina akawaykum sai Allah ya ce ku sulhunta tsakanin yan uwan idan taqulu al ukuwa al imaniya la tantafi bil ma'asi wa in azumat ita yan uwantaka ta imani ba ta gushewa ba a rasa ta bat dan sako ko mun girman wannan sako din la tantafi abadan illa bil kufr a ce wani ba dan uwanka bane to sai da kafirci kafirci ma sarihi amma dan saban Allah baya gusar da wannan yan uwantaka ta musulunci amma mina sunna amma misalai game da wannan a cikin sunna fa hadisu jabir radiyallahu an akwai hadisin jabir bin abdullah Allah ta'ala ya kare da shi annan nabiy sallallahu alaihi wasallam kala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة cewa tsakanin mutum da tsakanin shirka da kafirci shine barin sallah rawahu muslim hadisin ya cikin muslim kitabul iman babu bayanu idlaqu ismul kufr ya ajiye wannan misalan fa ya koma can magana sa ta farko kan cewa wa'ansu sun ce ko da mutum baya jayayya da cewa sallah wajibi ce ya san wajibi ce amma baya yi to ya kafirta ba musulmi bane a magana su mali ke magana har yanzu ba ina ba ta kuna bibiyar karatun yawa shi yasa ya ce dalili a sunna da ya sa waɗancan suka ce dukkan wanda ya bar sallah ko ya yadda wajibi ce kafiri ne to sai kawo hadisin jabir manzon Allah ya ce bai na rujulo bai na shirki wani kufri tarku sala tsakanin mutum da shirka da kafirci ne barin sallah kaga ba a ce ma'a adimi jubiha ba ba a ce a'a sai ya ce ba wajibi ba ce a kawai in dai ya bar sallah ko shikenan al'ahadu allazi baina wa bainahum asrafa man taraka faqad kafara alƙawarin da ke tsakanin mu da kafirai ko wanda ba mu ne sallah duk kuma wanda ya daina sallah shi ne ma zama kafiri faja'ala nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ashirku mufassila ba irin alin islam manzan Allah sai sa shirka ta zama to a bace mai rabawa rabawa ta gaba daya game da musulunci in dai wani mushriki ne to wannan shirka ta raba ku da shi ba dan uwanka bane ba ba musulmi bane inda ba ta ana gane ba in an tabbatar da mushriki ne iya ta'ammali da aikin shirka kuma an mai wa'azi bai daina ba to yan uwantaka ta musulunci ta kare da kai da shi ba dan uwanka bane an gane ko shine ba'inan anil islam wa ja'ala al-fasil tarku sala sai Allah ya sake raba tsakanin mutum ko yan uwantaka ta musulunci da wanda ya bar sallah in dai ka bar sallah to shikenan ka fita daga cikin da'ira ta yan uwantaka a musulunci idan tarku sala kufurun sai malaci a wannan gabar ta hadisin Jabir wanda musulun ya fito da shi barin sallah iya sababa mutum ya fada cikin kafirci kuna ganewa yau saboda haka hujjar su ga sanan iya suna takawa wanda suka ce dukkan wanda zai zaɓi sallah ya yi wata ya kibar ya yi wata ya ƙi wata to ko da ya ce sallan nan wajibi ce to shi kenan shi wannan ba musulmi ne ba baya cikin da'irar musulunci sun karfa maganarsu da wannan ayoyi da wannan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wani hadisin na buraida bin hasib bisot radiyallahu anhu alladhi akhrajahu ahli sunan wanda dukkan malaman nan kutubu sita duka sun fito da hadisin bukhari muslim abu dawud nisa'i tirmizi ibn maja an gane ko duk sun fito da shi wannan hadisin kala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ke cewa al-ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salah alkawarin da ke tsakanin mu da su waɗancan wanda ba mu ne sallah ba man taraka ha faqad kafara wanda ya bar sallah da gangan ya kafirsa aka jihu at-tirmidhi wa abu dawud a kitabul iman babu ma jaa fi tarki salah wa an-nasa'i fi kitabi salah babu al-hukmu tariku salah wa ibn majah fi kitabi iqamati salawat was sunnah fiha babu ma jaa fi man taraka salah duk wanda ya kawo reference ga sanan in kana so ka je ƙara dubawa domin more explanation a can za ka samu maliki cewa a wakala sallallahu alaihi wasallam azan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ra'sul amri al-islam ololon al'amari ne kan al'amarin gaba ɗaya shine musulunci wa umuduhu a sala ginshikin abin fila mai rike da dukkan wani nauyi ita ce sallah an gane wal'umudu idan zala sakatal bina idan fila ta gushe ko ta karye shi kenan gini ma ya zube kenan kuma haka bane to sai aka fassara sallah da tace fila ta addini idan gini fila ta rushe za a samu rabana da zauna to haka ne idan babu sallah babu addini kenan idan har yau wani an bincike baya cika sallah to ba shi da addini komai addinin sa babu abin da za a samu وقال عبد الله بن شهيق شقيق عبد الله بن شقيق yake cewa rahimahullah iya cikin tabi'ai Allah ya masa rahama wa huwa min kiyar tabi'in iya cikin zababbun tabi'ai masu alkhairi kana sahabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama har yake cewa su sabon manzon Allah sun kasance la yarawna shay'an min al-a'mali tarku kufrun ghayra salah shi abdullahi bin shaqiq yake cewa sahabban manzon Allah suna ganin ba wani aikin da mutum zai bar shi ya zama kafiri sai sallah barin sallah ne kadai yake sa mutum ya zama kafiri kawalan wahida amma duk abin da ka bari ba sallah ba akwai bukatar a zauna da kai a tattauna me dalilin ka da baka yi ba baka fahimci abin bane jahilci ne a in zakka ce san kuɗi ne in kin zuwa maka ne a san kuɗi ne ana ka je da sauransu duk sai an wayar ma da kai idan kai jayayya da wajibcin abin to mutum ya bar musulunci kenan wa hadha yakunu kal ijma' min as-sahaba sai malam usman ke cewa wannan magana ta abdullahi bin shaqiq ta zama kamar ijma'in sahabbai ne ala anna tarika sala yakfur shi wanda ya zama tariku sala'i iya kafirta da barin sallah din wa qad haka al ijma ala anna tariku sala yakfur ghayr wahid min al ulama maliki ta an hakaito ijma'i cewa dukkan tariku sala iya kafirta maganar ba ma ɗaya ba biyu daga cikin malamai da yawa sun faɗi wannan daga cikinsu akwai ishaq bin rahawiya Allah ta'ala ya masa rahama al-imam al-mashhur jagora ne sananne duk ɗalibin ilimi ya san wannan abdullahi bin nasr akwai abdullahi bin nasr Allah ta'ala ya masa rahama samit ishaq bin rahawiya ya kulu yace ya ji ishaq bin rahawiya yana cewa sah an nabi sallallahu alaihi wasallam ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anna tariku sala kafir dukkan mai barin sallah tariku sala ya zama kafiri wa qala wa kadhalika kana ra'ayu ahlul ilmi wannan ra'ayi ne na malaman ilimi dukkan ahlul ilmi wannan ra'ayinsu ne min ladun nabi sallallahu alaihi wasallam ila yawmina ila yawmina hadha malaman sun yake tun daga lokacin manzon Allah har zuwa yau in dai magana za a yi ta ilimi to wannan ne hukunci anna tarika sala amdan min ghairi uzbin hatta yazhaba waqtuha kafir wanda zai bar sallah da gangan ba wani uzuri na shari'a har lokacin sallar ya fice bai yi ba yake ya zama kafiri kuna ganewa magana fa tana da hadari ba magana tana da hadarin gaske a wannan rayuwa ta mutum domin akwai mutanen da suke barin sallar da gangan a yanzu ba sa yin sallar kuma uzurin da zai hana su yin sallar uzuri ne ba na shari'a ba shari'a ba ta mai da wannan al'amarin uzuri a gunta ba ina ba ta an gane kuma kullum muna jaddada magana kan cewa duk abin da aka ce masa uzuri ne to uzurin fa sai uzurin da shari'a ta bayar ba uzurin ɗaiɗaikun mutane ba ba uzuri na ba ba naka ba ba na ƙungiya ta ba na ƙungiyar ka ba a uzurin na shari'a shari'a ta lissafa abin a matsayin uzuri to idan ka jinge da shi ka samu mafaka ba za a hukunta ka ba amma uzurin ka uzuri na matuƙar bai yi mawafaka da uzurin shari'a ba uzuri ba ne kuna ganewa to shine yace dukkan tariku salamin gairin uzurin ba tare da wani uzuri ba to wannan mutumin ya bar musulunci bisa ijma'in malamai kamar da malai faɗa nan min gairin uzurin kafir haka ne ko yawa min gairin uzurin ta ya zaba wakatu ha kafir har lokacin da ya fita ya zama kafir قال قال ابن حزم كو ابن حزم رحمه الله مالك ابن حزم اتشين المحلى للتافين صحيح تشيوا وقد جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وابي هريره وغيرهم من الصحابه رضوان الله عليهم وكما رضوان الله عنهم آه ابن حزم الاندلسي يكي تشيوا ya zo daga umar da abdullahi da abdurrahman ka bin au da mu'az bin jabal da abi huraira da waɗansu sahabbai bayan su yadda Allah ta ƙara tabbatuwa gare su anna man taraka man taraka salatan fardun duk wanda ya bar wata sallah ta farilla sai a kawo salatan bin nakira kira ko da kwaya ɗaya ce a rayuwarka an gane daga lokacin da ka balaga aka fara rubuta ma lada da zalaki har lokacin da za ka mutu dalilin kawo sallah da na kira a nan wakil man taraka salatan duk wani wanda ya bar sallah wata sallah daga cikin salloli kaf bayan ya kai shekarun balaga wannan sallah kuma ko kwara ɗaya ce a rayuwarka ka batta kuma sallah nan ta farilla ce an gane ku man taraka salatan fardun ko salatun fardun wahid muta'ammid kwaya ɗaya ka barta da gangan hatta ya karuja waqtaha har lokacin ta fita baka yi ba fa huwa kafir mutum ya kafirta murtaddan ya ma yi ridda bar musulunci wala na alamul ya ula min sahaba mukhalifa ba mu san wa'ansu daga cikin sahabbai wanda suka yi waɗannan sahabbai suka saba musu daga wannan fatawa an gane sahabban nan manya manya ne akwai Umar dan Khattab eh mutu amida ni ma na faɗa ai motar da nace mutu amidan mutu amidan da gangan kenan yawa intentionally kabar abu da gangan to shikenan mutum ya zama kafiri daga cikin sabon nan akwai umar wanda khalifa ne na biyu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abdurrahman dan auf iya cikin ashratul bashirun bil janna akwai mu'adh bin jabal shine manzo Allah ke cewa shugaban majalisar malamai a lahira duk wani malami a karkashin tutarsa zai tashi akwai abu hurairah duka wannan gingima gingiman sahabbai ne da kuma an sun su daga cikin sahabbai wanda malam bai kawo su anan ba yace Allah ta'ala ya ƙara yadda da su duk wannan sahabban ba sun ijma'i cewa man taraka salatan fardun duk wanda ya bar wata sallah ta farilla muta'ammidan da gangan hatta ya kai zuwa wakatu har lokacin wannan sallar ya fita bai yi ba to fa huwa kafir ya kafir ya bar musulunci murtaddan ya ma yarda ya bar addinin duka ma wala na alamu li haula min ashabu mukhalifa malam usaimin yake cewa ba mu san wa an sahabbai da suka waɗannan suka saba daga fatarar waɗannan sahabbai saboda ka barin sallah iya sababa mutum shiga cikin kafirci Allah ya tsare mu wa zakarahu al-munziri rahimahullah imam al-munziri shi ma ya haikaito wannan maganar Allah ta'ala ya masa rahama annabi mas'ud daga abdullahi dan mas'ud wa ibn abbas da abdullahi dan abbas da jabir ibn abdullah da jabir dan abdullah wa abi darda radiyallahu anhu qala wa min ghairi wa min ghairi sahabati kaga idan ka dan wadannan sai ka jira da wadancan an samu nawa kenan kaga can akwai umar akwai abdurrahman dan au akwai mu'adh bin jabal akwai abu hurairah anan akwai abdullahi dan mas'ud akwai abdullahi dan abbas akwai jabir bin abdullah akwai abi darda an samu sahabbai guda takwas wanda sun ittifaki duk mutumin da ya bar sallah da gangan ya zama kafiri kuma sallah ne ko kwaya ɗaya ce a cikin rayuwarsa wa min ghairi sahaba daga cikin waɗansu sahabbai akwai ahmad bin hanbal shi ma ya tafi akan wannan akwai ishaq bin rahawiya shi ma ya tafi akan wannan akwai abdullahi bin mubarak ya tafi akan wannan akwai imamun naka'i ya tafi akan wannan wa zakara akarin sai ci gaba ambatan waɗansu ma wanda malam bai kawo su anan ba kun ka fita tana da ƙarfi ba wanda ya sai ture wannan batawa wa kala ibn al-qayyim ibn al-qayyim al-jawziya Allah ya masa rahama yake cewa fi siyaqi adilatil qa'ilina bi kufri tariki salah a cikin ambaton hujjoji ga masu cewa tariku sala ya kafirta innahu yastahilu fil ada wa tabi'a shi malam bin ruqaym yake cewa abu ne korare a al'ada da kuma ɗabi'a ta mutum an ya kuna rajulu a samu mutum musaddiqan tasdiqan jazima wanda ya gaskata duk sakon da ya zo daga wajen manzon Allah na musulunci gaskatawa kuma yankikkiyar gaskatawa baya shakka baya kokonto an Allah farada alaihi kulli yawmin wa layla khams salawat ya san Allah ta'ala ya wajabta masa yin sallah a dare da yini guda biyar ya san wannan ya yadda kuma ya gaskata wa annahu yu'aqibuhu ala tarkiha kuma ya san Allah zai mai uquba idan ya bar wannan sallar bai yi ba ashaddul iqab tsananin uquba Allah zai azabtar da shi wa huwa ma'a zalika kuma ya san hakan ya san hakan ya san hakan kuma duk da haka a samihin musirran ala tarkiya kuma iya tafiya ya doge wajen inyin sallah ko baranta kun gane magana ibn al-qayyim yace kar ma a kawo nasi cewa ya zama kafiri ko malamai sun ce kaza ko sabai sun ce kaza a'a a hankalcewa ka san Allah ya wajabta ma sallah guda biyar kuma ka yadda ka ce za ka yi ko ba ka bane dukkan musulmi baligi an ya yarda akan dokar Allah ta sallah guda biyar ya yarda zai yi kuma ka san cewa duk mutumin da ya ƙi yin sallah na akwai hukuma daga Allah zai kama shi hukumantar da shi an karanta ma na e ka yadda amma duk da kuma a samu mutum iya ƙin yin sallah akwai hankali a wannan gun ai kamar iya nuna cewa iya shakka kan abin da imani da shi kenan imanin ka da cewa Allah ya wajar da sallah guda biyar iya rawa kana baka yadda sosai ba ko imanin ka kan cewa Allah zai ukubanta zai azarta da tariku sala kamar baka yadda ba abinda malam ibnu al-qayyim ke so ya faɗa wannan gun kenan in dai da hankali hankali mai hankali wasu akwai hankalin da bayi da hankali akwai kuma hankali mai hankali yawa in dai hankalinka iya da hankali to bayan da zai a same ka kana zama tare ku sala a cikin musulmi ba zai yi ba domin ka tabbatar akwai kamu akwai hukuma daga Allah akan tare ku sala kuma ka tabbatar cewa shi Allah shine ya wajabta a yi sallah guda biyar a daidai ne ai a yau ko babanka ne dora ma wani abu na wajibi in dai kana so ga lafiya sai ka aikata wani aikin matukar aikin bai saba wa shari'a ba ballantana kuma Allah subhanahu wataala maliki cewa wa haza min almustahil qad'an wannan korarren abu ne a gun mai hankali a same shi iya kin yin sallah iya zabar wata iya kin yin wata wannan korarren abu ne a gun mai hankali mai hankali ba zai wannan ba wa zahaba ba'dul ulama wa su daga cikin malamai sun tafi akan cewa anna tariku sala yuqtal haddan la kufa shi tariku sala shari'a za ta kashe shi kisan kuma kisa na haddi ba na kafirci ba wasu akwai bambanci akwai bambanci qatlu hadd da qatlu haddan da qatlu kufra kun gane idan aka ce yau wannan an mai kisa na haddi za a mai wanka za a mai sallah za a kashe makabartar musulmi a binne shi za a mai addu'a in dai haddi ne kamar wani musulmi ya kashe wani musulmi an kashe shi haddi aka yi masa wannan bai fidda daga musulunci ba kamar mai aure musulmi ya yi zina a kama da shaidu aka yanke mai hukunci aka mai rajimu za a mai sallah za a mai wanka za a mai addu'a za a kai makabartar musulmai a binne shi an gane da ko to shine qatlu haddan kina shari'a ta kashe mutum amma kisan na haddi ya yi wani abu da musulunci ya cancanci ya sa aka yi shi shikenan za a mai wanka za a mai likafani za a mai sallah za a binne shi a makabartar musulmai sabanin kuma kisan kafirci idan shari'a ta kashewa ne ta mai kisan kafirci to ba za a mai sallah ba ba za a mai wanka ba ba za a kai shi makabartar musulmai ba ba za a mai addu'a ba sai dai a ɗauke a kai can inda ba zai wa mutane wari ba jefar da shi kawai wani shine bambanci da katalu hadd da katalu kufran ina fata fahimci wannan wannan kuma duk shari'a ce take yi ba kai za ka yi ba ba limamin ka bane zai ba ni zan yi ba a shari'a ce za ta yi in kuma shari'a ba ta yi to kai ka fita agun Allah domin Allah bai dora ma ka yi ba ina ba ta an gane maliki cewa to wannan shine yi qutlu haddan la kufra fa yi qutlu za ka yi shi wa yi gusalu amai wanka wa yukaffan amai likafani wa yusalli wa yusalla alaihi amai sallah wa yudfanu ma al muslimina kuma abin ne tare da musulmai wa yi du'a lahu a mai addu'a bil magfira neman gafara duk za a mai wannan li qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam a faɗi manzon Allah da yake cewa man shahida Allah ilaha illallah wa hada la sharika lahu wanda ya shaida Allah shi kadai za a bauta wa annabi Muhammadu ko shi kadai ke ba da abokin tarayya annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne wa anna Isa abdullah wa rasulu annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne wa kalimatu alqa ila maryam kalma ce daga Allah wanda ya jefa ta zuwa ga na maryamu wa ruhun min kuma halitta rai ce daga Allah wal janna haqqun aljanna gaskiya ce wan naru haqqun wuta gaskiya ce adakalahu Allahu aljanna ala makan alaihi min al'amal Allah zai shigar da shi aljanna akan akan akan abin da ya mutu akan sana aiki fa zahiru hadha alhadith annahu yadkhulu aljanna wa illam yusalli zahirin wannan hadisin yana cewa mutum zai shiga aljanna ko da ba mai wannan addu'a ba nan lam yusalli ay lam yad'u lahu kenan tunda dai musulmi ne ya shaida da Allah ya shaida da manzon Allah ba mushriki bane haddi ne sa aka kai shi to wannan haddin zai iya sa ya samu aljanna Allah ta ya samu dace za mu tsaya nan lokaci yayi abinda muka faɗa daidai Allah ban muladan sa abinda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya dauke mu daga kansa Allah yana mana gaskiya gaskiya ce ba mu iko binta Allah ta'ala yana mana ƙarya ƙarya ce ba mu iko guje mata muna addu'a Allah ta'ala ya taimake mu ya gaza mana ya samu yi lafiya mu kuma gama lafiya ya ji kanmu ya ji kan mahaifan mu ya karɓi addu'o'in mu da addu'o'in waɗanda muke musu addu'a Allah ta'ala ya taimake mu na'am waye mai tambaya na kan to walaikun salam ban ji ba a to gabriel abinda malamai suka ce nan abinda suka karanto sun ce ya fita daga musulunci sai sake jaddada imaninsa ya tuba wasu ma malaman sun ce in dai ma da gangan gabar sallah ba bukatar karama ai ramuwar sallah ba ta kan mutum da ya ban sallah da gangan sai wanda uzuri ya hau shi ne aka ce ya rama amma ba wanda yake barin sallah da gangan ba a fahimta da za ka yi wa manganu shi ne manganu tun da kan sahabbai an gane sahaban ma manya-manya irin su umar irin su abba hurairah irin su mu'adu bin jabal ga magabata irin su amr bin hanbal da sauransu da sauransu duk sun ittifaki cewa wanda ya bar sallah da gangan ba uzuri ko da ɗaya ce a rayuwarsa bayan ya balaga ta fita daga musulunci to kaga wanda ya fita daga musulunci me zai ya dawo eh kalmar shahada zai ya dawo eh kina zai kalmar shahada ya dawo kuma ya tuba ya dinga isa gifadi na'am mutumin da ya zuru zai yi azumi shi ma ko ka kashe mutum da ba musulmi ba kisan kuskure za ka yi azumi an gane ba wai sai musulmi kawai ba kuma kisan ma wanda ba musulmi ba ana biyan diya ana biyan diya idan suka ce ba su yadda ba sai ka biya su diya dan wasu ka biya kuma shari'ar ba sun ce ka biya diya eh za ka biya su diya sosai kisa ne dai ba za a yi ba idan ka kashe wanda ba musulmi ba za a kashe ka ba amma za ka biya su diya an ba su yadda ba kuma za ka yi azumi wallahu ala suna tafiya ita ya tafi ta suka haka ya suka mutu a zai azumi ya kansu zai azumi sosai ai wannan kisan kisa ne na kuskure ba da ganganci yayi ba kuma ko kisa ne na kuskure sai ka yi azumi ga wanda kace ko ka dau tsintsiya misali ka da ki mutum ta yi daidai da ajalin sai mutu sai ka yi azumi shine ka'ida a shari'ar musulunci ka bai da yau da shi ke ai za a kirawo masu kula da hanya yan wasu a yaro sabdi ne ko to shi kenan gun da yi fakin in dai doka ta shar'anta yi fakin a wannan gun an gane doka ta sa ta ba shi damar iya fakin ka yi fakin ka ajiye motar ka ka tafi wani zai doka ya mutu ba ka yi azumi ba shi ne kashe kansa kawai ba ruwan ka da shi an gane ah to ai kamar gida ne misali ka zo ka yi gidanka wani kawai je ya hawo saman gidanka ya faɗo ya mutu kaga ba kamar azumi ba tunda gidan da kai ba da niyyar wani hawo ya faɗo kai ba kuma fakin ɗin motar da ka da kai ba da niyyar wani zai buga ya mutu kai ba hasali ma doka ta baka dama kai fatin abu shine da ya ganganci ya zo ya sukuce da ki motar ka je ya mutu shikenan har ma an baka yi da ba sai an gyara ma motar ka a shine zaka ce an gyara ma motar ka shine ka'ida in kuma ka yafe musu shikenan wallahu a'lam aka san wancan bayan azuma ma ko ku azumi kuke yi magana az- ai azumi mai sauki ne ai in dai da gangan ka ajiye gunda ba a fatin wani ya zo da kayan mai to hukuncin ka kai kashe ka za yi ai duk magana azumi mai sauki shi ai kisa kai na ganganci gun ba fakin ake ba ka zo ka taka motar ka wani zai buga ya mutu kayan mai kisa na ganganci yawa kisan ganganci ne idan yan uwansu suka ce ba su yadda ba wala sai an kashe ka shi ne ka'idar shari'a zancen wani azumi na duwa ne mai sauki yayi in sun ce sun yafe to shine dole ga za ka yi azumi ko sun ce adiya za a biya su za a biya diya kuma za ka yi azumi Allahu alam to wancan ya riga ka don hukuncin su ɗaya ne hukuncin su ɗaya da mai a sha ruwan tsuntsaye da wanda ba yi dunkuncin su daya shi ma ya daina kawai ya fi sauki inda wahala banza ke yi. shikenan magada ne indai magadansa ne rabi sun ce sun yafe rabi sun ce ba su yafe ba shikenan sai a raba diyar biyu wanda suka yafe ba za a biya ba wanda kuma suka ce ba su yafe ba a biya su hakan za a yi shine hukunci اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته